نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب العمل في صلاة الجماعة مم.
حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج مم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف مم.
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء shikenan babul amali fi salatil jama'a wannan babi yana magana dangane da abin da ya tabbata daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda ya kamata a ce limami ya kiyaye aikin da zai yi a lokacin da yake sallah ta jam'i a lokacin da zai yi wa mutane sallah to shari'a ta musulunci da ta saka shi a matsayin limami ba wai zai yi gaba gaɗi ba ne ya ci gashin kanshi a'a akwai abin da shari'a ta musulunci ta ce ya kula da shi ya kiyaye shi in aga baya kiyayewa waɗannan abubuwan to shari'a ta musulunci tana ta ba da damar a tsige shi a saka wani kambacinsa حدثني يحيى عن مالك al'imamu ya haya ibnu ya haya allaifi ubaidullahi ya ce ya zantar da ni wato baban shi ya zantar da shi shi kuma ya jiyo daga al'imamu malik an abi zinad wato shi kuma ya jiyo daga malam abu zinad abu abdurrahman abdullahi ibn zakwan a anil araj shi kuma ya jiyo daga Malam A'raj shine Abdurrahman ibn Hurmuz. An Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Shi kuma ya jiyo daga malaminsa wato shugaba na muminai a ilimin hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shine Abu Huraira Abdulrahman ibn Sakhar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. Abu Huraira ya ce, Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza salla a hadukun bin nas, falyu khaffif. Wato, idan dai kowane ɗaya daga cikinku zai yi wa mutane limanci na sallah, to falyu khaffif to ya taƙaita wannan sallar ya yi ta gwalgwadon ƙarfinsu kal ya kwashi abin da ya yi ƙarhinsu to a takhfif a nan kamar yadda malamai suka faɗa wato baya da wani iyaka wanda take sananniya saboda mumkin ma ya kunu khafifan inda ƙaumin ya kunu ɗawilan inda akharin wato zai iya yiwuwa abin da zai zamanto ba mai wahala ba ne a wajen waɗansu a al'adar waɗansu mutane ya zamanto abu ne mai tsawo a al'adar waɗansu mutane a al'adar ku abin da ake karantawa a sallar asubahi ana karanta sabbi hisma rabbikal a'la abin da ake karantawa a raka ta biyu ana karanta hal'ata ka hadithul ghashiya to amma saboda wani ya ji kawai ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya karanta suratul a'raf ya ce koyi da sunna ya zo ya dako suratul araf in an mishi magana ya ce to ya tabbata annabi ya karanta ta yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake kiyayewa dokoki na Allah da yanda yake jin tsoron Allah da yanda yake ibada a nutse ya fi yanda kake jin tsoron Allah ya fi yanda kake kiyayewa dokoki na Allah ya fi yanda kake ibada a nutse To hakanan kamar yadda sahabbai suke kwaɗayin su ji karatun ma'aiki alaihi salatu wassalam suke kashewa kunninsu suke nutsuwa a lokacin da yake karatu ya fi yadda 'yan unguwarka suke kashewa kunninsu a lokacin da kake karatu ya fi yadda 'yan unguwarka suke so su ji karatunka ya fi yadda 'yan unguwarka suke nutsuwa a cikin sallah to da haka muƙaranar sahabbai da ku wannan mukarana ce wanda take mai akwai bambanci mai yawa tsakankanin to don haka abin da sahabbai za su iya jurewa ba shi yake nuni akan cewa ba dukkan wani gama gari zai iya jure shi an gane ko to don haka za ka diba ne ka yi ta daidai wa daida to shi yasa malamai suka ce alfarik wato dalilin da za a bi wajen abin da ya shafi a takhfif wajen sauwaƙa kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa cikin hadisi na abu dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya wa limami wani ya zo ya ce ya rasulallahi ij'alni imama qaumi ya ma'aikin Allah ka naɗa ni in zamanto limamin yan unguwata manzon Allah ya ce anta imamuhu daga yau an naɗa ka ka zamanto limamin nasu amma abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya umarce sa da shi shine ya ce da shi waqtadi bi ad'afihim wato ka yi koyi da mafi raunin cikinsu a unguwa latijan da ya fi kowa rauni to ka yi irin yadda yake sallah sallar da za ka musu kada ta huce tsawon tashi saboda in ya zo zai bi ka iyakacin yadda yake yin wannan in ka kara a kai zai tagayyara zai cutu to ka yi koyi da shi kala ka yi koyi bi ƙauyihim idan ka ce za ka yi koyi da samari matasa masu jin ƙarfi a jikinsu ka ce to ai su su ne manyan gobe to a kullum za ka dinga sawa masallacinka yana ƙara sha baya kullum jama'a za ta dinga ragewa kuma ana zaginka a titi tunaninka kana sunna ta annabi kai kuma kana kore a jama'a ne an gane ko saboda gashi wani a zamani na ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu mas'ud uquba ibn amrin al-ansari al-badari wato wani yazo yace ya rasulullahi inni la ata'akharu an salati subhi min ajali fulanin mimma yutilu bina yace ya rasulullahi dalilin da yasa nake kashewa gwiwa bana zawwa sallar asuba da asuba bana zawwa masallaci saboda liman wani karatun da yake mana yayi yawa a kowace sallah kamar kawai biya tsime yake kawai mu shiga sallah ya ban wahala ya ce to shi yasa kawai nake haƙura da sallar asuba amma ba wai dan kawai ina makara ba ne ba na hutowa a'a ina tashi a tsaye nake amma saboda tsayuwar da ake ce ta yawa abu mas'ud ya ce famara aitun nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idin yace tunda nake bin taba ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ran shi ya ɓaci ba a cikin wani wa'azi sama da wannan rana din wanda Allah ya ce inna minkum munafirin daga cikin ku akwai waɗanda suke korewa jama'a akwai wanda suke hana mutane su shigo masallaci daga cikinku akwai wanda limannai ne amma kuma da sunan suna yi wa mutane limanci amma suna rage wa kansu adadi na jama'a don haka manzan Allah ce kowanne daga cikinku zai yi wa mutane limanci falyujiz wato ya takaita ya yi sallar a takaice kali ya yi ta yadda za ta yi wa mutane yawa to shi ne anan manzan Allah ya ce idza salla ahadukum bin nasi falyukhaffif idan kowane ɗaya daga cikin ku zai yi wa mutane sallah a matsayin limami ne shi to ya takaita zai iya yiwa a takhfif in ya zamanto a takhfif ma al itmam ahabbu min al tatwil biduni itmam za ga wani ya tsawaita sallar amma kuma in za ka yi lissafi za a ga akwai abubuwan da ma bai zo da su ba a tsawaitawa tashi da ya duka gabaki da amma za a ga wani ya yi ta madaidaiciya amma kuma duk abin da shari'a ta musulunci ta yi umarni da a zo da shi daidai gwalgwado ya zo da shi an gane ko manzo Allah ya ce fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wal-kabir domin haƙiƙa a cikinsu waɗannan mamu wanda za su yi sallah a bayan shi akwai abda'if mai raunin halitta wanda dama shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halitta shi ma kawai rauni gare shi tun yana saurayi ma a cikin abokanan shi kowa ya san wani mai rauni ne baya iya jurewa a tsaya minti biyar da shi a tsaye ba tare da ya fara tangal-tangal ba to ka janyo suratul baqara ka ka bakin a fataduma una an yu'minu lakum wajen isu guda kai ga ina ga wannan zai iya zai iya maka ma Allah ya isa ya fita daga sallar gobe in ya samu in ya ji wani yana yaban ka ma ya zage shi ba kai kin ba wanda yake yaban ka ma ya ce kai ma baka samu abin da kake eh da kake da kake yaban wani wani zai kashe mu a sallah kaza da kai an gane ko to akwai ad-da'if akwai mai raunin halitta wanda shi da ba da Allah ya halicce shi mai rauni ne an gane ko kamar yadda ƙasa wata ƙasar wani guri za a ga tana da kwai tafshi tana da kwai razo-razo in ana tona masai a gurin a ce wannan aka ce a yi masai kala kaza a nan ba ta yi ba kwari to a cikin mutane ma akwai irin wa'innan mutanen akwai wanda Allah ta'ala ya musu irin wannan halittar sannan kuma irin yadda in ana tona wani gurin in ana rami za a ga fandasiyan ne kai dai za a huda amma sai an kai ruwa rana kaga ana kawo ruwa ana kutsawa a bari gobe in ya sha a zo a dan bubbuga kaɗan aikin da za a yi shi a wani gurin da yake da tafshi a tsawon kwana ɗaya sai ga an yi sati guda a wannan gurin ana yi to a cikin mutane ma akwai wannan akwai wanda duk yanda za ka mishi ba zai yi kuka ba duk yanda za ka yi takwaran shi ka yi tabugan shi to a cikin yadda a cikin ƙasa akwai masu wannan taurin kan to a cikin mutane ma akwai an gane ko to in ya zama to a cikin mamunka akwai masu wannan rauni din kaga in kace zaka tsawaita zaka cutar da su wannan ba wai kawai saboda ba sa son ibada bane kawai haka Allah ya yi su to shi ko mutumin da Allah ya shi haka so kake fasa zawa gurin ka sallah ce in kana so ta yi wani masallaci wasaqima kuma a cikin su za a iya samun marar lafiya wanda yake ciwon kai ko wanda ɗan gajiya ta ɗan kama shi ko kuma wanda yake masassara ko wanda ƙafar shi ta hoshe waso ya hosa mishi ƙafa ya rasa yadda zai yi to amma saboda ya san kai limami ne wanda kake kula da zurufu na mutane ce bari je in sallah zai dawo to amma ya san kai limami ne kawai yanayin ka kaɗai kake dibawa in ka ci tuwo ka ƙoshi to kowa ko da yunwa kai sallah za a yi mai tsawo in dai kai ba a gajiye kake ba dare da aka kai sallah gajera to an san kai ne a gaje sai ka kare ma ka ce ku ji ko a gaje ne nake ba mutane kake leka ba kai kanka kake nema musular kanka kake dibawa to akwai marar lafiya wal kabira sannan kuma akwai dattijawa wanda za su yi sallah a bayanka wanda shekarunsu sun kai wanda kuma in suka ce su yi irin tsayuwar da kai kake yi su ba za su iya yi ba saboda shekarunsu sun kai duk wanda ya haura a kai shekara saba'in wa to yanzu da shi da mutane tantace ko kawai lallaba ce tsakaninsu da mutane ba za ka ce ba yanda kake so za su maka eh dai kawai a yi haƙuri an gane ko zala ce amma wa idza salla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma sha'a idan mutum zai yi sallah shi ɗaya a gidan shi ne a masallaci ne a ina ne ya tsawaita yadda yake so in yana so ya sauke alkur'ani duka a raka da an gane ko wannan ta rage gare shi wato dubara ta rage ga mai shiga rijiya in dai kai ɗaya ne za ka yi to kana da damar ka yi yadda kake so addini na musulunci dai bai baka damar ka cutar da kanka ba ka yi yadda kake so in dai ba za ka cutar da kanka ba na'am wa haddathani an malik an nafi' أنه قال قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه وحدثني عن مالك يا ذن تردني يا جيو دق الإمام مالك عن نافع شيكم يا جيو دق نافع ينتتن عبد الله بن عمر annahu qal haƙiƙa nafi'u yace qumtu wara'a abdullahi bin umara fi salatin min as-salawat yace na tsaya a bayan abdullahi dan umar a cikin wata sallah ta farilla daga cikin sallolin nan wato a cikin wata sallah abdullahi dan umar shi a gabani a baya mu bi rakan ne za mu yi sallah sai na tsaya a bayan shi walaisa ma'ahu ahadun ghairi nafi'u yace in banda ni kadai ba wani a tare da shi ni kaɗai ne kawai a bayan shi shi a gaba kam a tsaye ni kuma a bayan shi a tsaye kamar gardukar shi fa khalafa abdullahi biyadihi sai abdullahi dan umar ya meko da hannunsa daga baya faja'alani hiza'ahu an yaminihi faja'alani an yaminihi sai ya tsaida na a damar shi hiza'ahu a dabra da shi wato ya karkato ni ya dawo da ni damar shi ya tsaida ni anan wato saboda wannan ita ce sunnar wato mutanen da za su yi sallah su biyu da limami da mutum guda to a wannan lokacin limami zai tsaya a hagum ne mamu ya tsaya a damar limami su yi sallah amma inda mace ce ce limami zai tsaya a gaba ne ita ta tsaya a baya da matar shi ce za su yi sallah da diyar shi ce da mamar shi ce ita za ta tsaya a baya shi kuma ya tsaya a gaba an gane ko amma ba buduro shi ba an gane ko wata alaka ce za ta sale yawa buduro shi limanci an gane ko wato ita a baya shi kuma a gaba haka za a yi sallar amma in ya zamanto namiji ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka yi haka da jabir ɗan abdullahi haka nan kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka yi haka da abdullahi dan abbas haka nan kamar yadda suka yi haka da anas dan malik wanda duka hadasan suna cikin bukhari da muslim to haka za a yi abdullahi dan abbas mun karanta hadisin shi ana wato wanda ya tashi ya ce dole dole yau yana buƙatar ya gano yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake kiyamule ya je ya kwanta a ranar da ya san yau a ɗakin ‘yan uwan shi yake kwana ɗakin kanwar mahaifiyar shi nana maimuna nana maimuna da shi da khalid ibn walid a matsayin khala take gare su an gane ko to da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya tashi cikin dare wato abdullahi dan abbas ya yi ƙuri yana ganin shi yana tashi sai ji ya karanta ayoyi guda goma da ƙarshen suratu ali imran yana ƙare karanta su sai ya tashi akwai wata salka da take rataye da ruwa a cikinta ya je ya ɗako wannan salka ɗin ya yi alwala da ita da ya yi alwala da ita bayan ya gama wannan alwala ɗin ya tashi ya fara sallah abdullahi ɗan abbas ya ce ni ma kus na tashi ina tashi da na zamna ni ma na karanta waɗannan ayoyin guda goma na ƙarshen suratu ali imrana iqtida'an bin nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma nima na tashi na je na meka hannuna na ɗako wannan salka da ruwa a cikinta nima na yi alwala kuma na zo na bi ma'aiki alaihi salatu wassalam da na zo ya ce sai na tsaya a hagum ɗin shi shi a dama ne a hagu yadda ya kamata limami a hagun mamu a dama to ya zamanto shi shi ne a damar ni a hagum ɗin sai ya meka hannun shi ya kama kunne na ya janyo ni ya dawo da ni damar shi Anas ɗan Malik lokacin da kakar shi na na mulaika wato ta yi invite ɗin shi ta ce ma'aiki alayhi salatu wassalam ya zo gidanta ya ci abinci kamar yadda al'ada ce dama wanda ta gudana sahabbai suna haka to ya yi hakanin tare da ma'aiki alayhi salatu wassalam jabir ɗan abdullahi hadisin shi shi ma yana bukhari da muslim ya tarar da ma'aiki alayhi salatu wassalam wata rana da dare domin ya tattauna da shi da ya je shi ya ce sai na tarar da ma'aiki alaihi salatu wasalamu yana sallah ya ce faƙamtu an yi sari faƙamani an yi mini wale ma furga ƙala masura ya jabir wato lokacin da ya gama manzala ya ce jabir me ka kai me yake tafa da kai da daren nan ce fa akhbartu bi hajati na'am
وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس أن رجلا كان يؤم الناس بالأكيك نعم فأرسل إليه عمر بن نعم عمر بن عبد العزيز فنهاه قال مالك وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه وحدثني عن مالك يا ذن تردني ya jiyo daga al'imamu malik imamu daril hijira an yahya bin sa'idin a shi kuma ya jiyo daga yahya bin sa'id al'ansari anna rajulan kana ya ummun nasa bil aqiq haƙiƙa wani mutum a zamanin tabi'ai ya kasance yana yi wa mutane limanci a wannan guri da ake ce da shi aqiqu aqiqu wani guri ne wanda yake sananne a madina kamar yadda wani mawaƙi yake cewa fa haihata haihata al'aqiqu wa man bihi wa haihata khillun bil aqiqin wasiluhu wato aqiqu da wanda suke can sun nesa da mu sun yi nesa da mu wato abokin da ina ma dai a ce abokin da yake wato can aqiq ya zamanto akwai wato yanda za mu yi mu dinga sadar da zumunta tsakankaninmu da su an gane ku to akwai wani mutum da yake yi wa mutane limanci a can a iku a wani masallacinsu farsala ilaihi umar bin abdulaziz fanahahu sai umar dan abdulaziz ya aika mai mutum ya ce aje a ce wane ya daina yi wa mutane limanci a wannan guri ya daina yi wa mutane limanci in ya biya zaman to shi ma mamu ne to in ko baya bubaka da yi wa mutane limanci qala malikun wa inna ma nahahu li annahu kana la yu'rafu abuhu al-imam malik yace sani dai kadai umar dan abdul aziz ya hana wannan mutumin ya ci gaba da yi wa mutane limanci saboda ba a san mahaifin shi ba an gane ko a wannan fatawa ta al'imamu malik akan fahimta ta umar ɗan abdulaziz waɗansu daga cikin malamai ba su wafaka ba duba da cewa abin da ya shafi ibnu zina ya zamanto wato a limami na hamsu salawat waɗansu daga cikin malamai suka ce ba shakka inda har ya zamanto yana da karatu yana da addini yana da kai daraja zai yi wa mutane limanci saboda abin da shari'a ta musulunci ta zana a cikin hadisi ingantacce babu zancen kale zamanto ɗan zina ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunna fa in kanu bis sunnati sawa'an fafqahuhum na'am wanda yafi dacewa da yayi wa mutane limanci shine wanda yafi su haddar alqur'ani in ya zamanto haddar su daya to wanda yafi su sanin sunna in ya zamanto sanin sunnan su daya to kuma fa aqdamuhum silman wanda yafi su dadewa a cikin musulunci na kuma za Allah ce wala ya ummannan rajulun rajula fi takrimatihi e fi baitihi wala ya azana lahu fi wala ya jilisa ala takrimatihi illa bi iznihi an gane ko wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu yace waɗanda za su yi wa mutane libanci ga suna ashin hudu an gane ko babu zancen kale zamanto shi wannan ƙari'un ya zamanto kuma yana da kwai mahaifi ko da baya da mahaifi inda shi ne ƙari'u ya fi kowa sani wannan dama baiwa ce daga Allah kuma don baya da mahaifi ai wannan laifin ba nashi bane shi kuma Allah ya ce la Allah ta ziruwa zira tu wizra ukhra laifin wani ba za ka dora wa wani ba an gane ko saboda shi ba shi yace ayi zina ba da shi ko da mahaifin shi ko da mahaifin shi wato ba za a ce ba zai yi wa mutane limanci ba a matukar dai a shi ne wanda ya cancanta da yi limancin an gane abinda ya sa al'imamu malik da waɗansu daga cikin magabata suka tafi shi kuma akan cewa bai dace ba yi limanci saboda shi ɗin ba wai shi kin bane bai dace ɗin ba matukar ya karanta abubuwan da ya dace ya zamanto ya fi kowa fahimtar abubuwan shine ya fi dacewa da a mishi a nan ɗin to idan aka mishi zai zamanto mutane da yawa za su dinga yi da shi suna ta fadawa cikin laifi suna ta kwasar zunubi a dalilin wannan yi da shi da za su yi a ce liman kinwa shi ne wannan dan gidan wanci wanda lokacin shekara ta kaza da kaza wanda aka ce ta yi aka sidan kin wani yau shi ne ai yanzu ya dawo daga jami'a ah shi ne kawai kawai da biya a baki da ga baki da yanzu ya zama to shira akan liman kawai za a yi ta yi don guri in ka huce a ce ai liman ke na guri kaza har ya zama to wata ran juma'a ma kuma a raka bata muku rai kuki zuwa masallacin ma nashi dan zanen ne zamu je mu bi sallah an gane ko da ma yake alayhi salatu wassalamu da yace waladu zina asharru salata wato anan mutane suna ganin cewa wai shi dan zana yafi muni sama da baban shi sama da mamar shi a ko kaɗan ba haka hadisi yake nufi ba ko kaɗan ba haka hadisi yake nufi ba saboda akwai buƙatar mutum ya karanta sababin da ya sa manzan Allah ya faɗi wannan maganar kafin ya yanke hukunci alhamdulillah alilmu indahu subhanahu wa ta'ala